الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin talatin daidai ga watan almuharram shekara ta dubu da dari hudu da talatin da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 31 ga watan goma shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wanda littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna gulubul maram na ashekul imam al-hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am ana kamar yanzu yan mata ka wanda sun kai a musu arzu yana dacewa a sa su makaranta wanda makaranta na ana koya musu kuma ana koya su haka to tambayar ka kawai shin bugu a makaranta na dacewa ko baya dacewa amma ai abu ne sananne cewa ita makaranta bata keɓanta ba da yara neman ilimi abu ne wanda ba shi da ƙarshe mutum zai ta neman ilimi har ƙarshen rayuwarsa shi bugu ta hanyar ladabtarwa a gida ko a makaranta hanya ce ta magabata kuma shi kan shi bugu abu ne wanda shari'a ta tabbatar mana da halaccinsa a bisa fuska ta ladautarwa don haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa muru auladakum bis salati li sab'in wadribuhum alaiha li ashrin aw kama qala manzo Allah yace ku bigi mana ku umarci yaranku da yin sallah idan sun kai shekara bakwai in sun kai shekara goma idan an ce su yi suka kima za Allah ya ce ku rige su kaga wannan nassi ne na shari'a wanda ke nuna halaccin bugu ta hanyar ladautarwa kuma haka magabata irin su ibrahim ibn yazid an-nakhai Allah ya ji kansa ke tabbatar mana cewa magabata sukan bigi 'ya'yansu ta hanyar ladautarwa shi kan shi bugun da shari'a ta halitta a yi ta nuna inda bai dace ba a jiki abu ga kamar irin fuska da sauransu kamar yana mazan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wala tadribil wajha kada ka bi fuska a hadisin Muawiya ibn Haida wanda gaya ba ma yara kankana ba hatta da ita mace shari'a ta ba da izinin abigeta kamar yadda nassi ne na alkur'ani amma kafin bugun sai an biyo wasu matakai kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa wallati ta haƙuna nushuzahunna fa'izuhunna wa hajiruhunna fil madaji wadribuhun sai ce fa in abana kun fala ta bugu alaihin na sabila ubangiji ta'ala ya ce matan da kuke jin tsoron kausasar halin su ma'ana rashin da'a ka ce kaza za a yi ta ce ba ta yi ko ka ce kar a yi kaza ta ce sai ta yi ubangiji ta'ala ya ce fa'izuhunna ku gargaɗe su ku nuna musu cewa wannan ɗabi'a da wannan hali da suke bai dace ba in ka yi wa'azi ta ji abin da ka faɗa mata falin lahin hamdu an gane ko sai ya ce wahajuru na fil mabajidi kina in har an gargade su an gargade su ba su gargadu ba sai a sauko mataki na biyu shine ubangiji ta'ala ya ce ku kaurace musu a wurin kwanci me ake nihi da kauracewa a wurin kwanci wasu malamai suka ce in ta yi shimfiɗar ta a nan kai kuma can kai taka in ma a shimfiɗa ɗaya kuke juya mata baya a gani ko wasu malamai suka ce ka shiga gida da gunguni ka fita da gunguni wannan shine wahaji ruhun na fil mawali ko kaunace musu a wurin kwanci don su san da cewa sun yi laifi su dawo su gyara wani ta'ala sai ya ce wadrin muhunna in wannan kauda cewa ba ta yi fa'ida ba ubangiji ta'ala ya ce to kurge su to bugon bugu wanda yake ba mai fasa jiki ba wanda zai lahanta mutum a jiki sannan kuma in bugon ake ba a bugon fuska kamar yadda mu'awiya ibn haida al-kushairi Allah ya kara masa yadda manzon Allah sai yake faɗa ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da haƙƙin mata akan mijinta za Allah ya ce ka ciyar da ita idan ka ci ka tufatar da ita idan ka tufata sai ya ce wala ta dribil wajha wake ce wala ta hajur illa fil bait kada ka kaurace sai dai a gida sai ya ce wala ta dribil wajha kada ka bugi fuska wala tukabbi kada ka munana ta to a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wala tadribil wajha kada ka bi fuska kaga nan nasi ne wanda yake nuna halaccin bugon amma in za a yi bugon wato a nisanci fuska to kafin a kai mataki wanda yake na bugu sai da aka kawo sai da aka wuce da zango biyu zango na gargadi zango wanda yake na kauracewa zango na uku shine bugu in waɗannan zango biyu ba su yi amfani ba kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wato matan sahabbai sun kai kuka wajen shi game da wato dukan da wasu maza suke musu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito ya gargadi jama'a yake cewa ba fiyayye ne ba daga cikin wanda ke dukan matar shi to wannan hani da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yayi mata sai suka zama zakuna a gida sannan wasu sahabbai suka dawo suka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce hani da kai game da bugon mata kace ba fiyayye bane wanda yake dukan matan shi to ga yanda suka rikida suka koma sun zama zakuna a cikin gida to dan haka dai a takaice abin da muke so mu sani kaga makaranta hanya ce ta ladabtarwa yaro in ya ƙi yin karatu ko yana abubuwan da basu dace ba ko mun girman shi inda makaranta ce ya halatta a bige shi in wannan bugu ya gabe masa bato ya nemi wata makaranta ya yi gaba amma shi malamin ya san ke ne irin bugun da zai ba bugu ba wanda zai fasa jiki kuma ba a bugun fuska tare da cewa su kansu turawan yamma waɗanda suka haramta bugun ɗalibi a makaranta su kansu sun dawo daga wannan rakiya sun ce ilimi ya ja da baya a sanadiyar janye bugun yara a makarantun boko da aka yi kuma ka diba a da an yi sa ake cewa da kwanta da tana da bambanci da ta yau dan ta shida na da ya fi dan sekund na yau ba komai bakwai ya sa illa kasancewar yana tsoron kada ya je mushe ya bashi kashi idan bai daure san ba to shi yasa yana da fa'ida duk abin da Allah ya shar'anta ya ce a yi akwai hikima akwai fa'ida a karkashin shi نعم نعم نعم نعم mutum ne asali ba a same shi ba daga shi kenan ba ta hanyar da ya dace a shari'a kana tambaya gado tsakanin shi da 'ya'yansa da matan shi ko kuma gado tsakanin shi da uwayen shi iyalin shi to misali duk dan da ba a same shi ba ta hanyar da ya dace a shari'a yan uwan shi waɗanda suka haɗa wanda uwarsu ɗaya to wannan suna da gadon shi domin babu wata matsala tsakanin shi da su domin gaba ɗayan su ɗiyan mace ɗaya ne an gane ko yan uwan shi kenan lo'ammai wanda uwa ta haɗa su wannan suna da gadon shi kuma yana da gadon su amma da yake ba shi da wani uba wanda za a danganta shi zuwa gare shi a shar'ance sai dai ya gaji mahaifiyarsa yanzu misali uwa ce Allah ya mata rasuwa mace ce ce Allah ya mata rasuwa a cikin ƴaƴanta akwai ƴaƴanta waɗanda suke na hanyar da ta dace ma shari'a kuma akwai ɗa wanda an same shi ba ta hanyar da ta dace ma shari'a to gaba ɗayan su matsayin ƴaƴanta ne babu bambanci a wajen gadonsu yanda aka ba ɗanta wanda ya zo ta hanyar da ya dace ma shari'a haka wanda ya zo ta hanyar da bata dace ma shari'a shi ma haka za a ba shi to haka yan uwan nashi za su gaje shi shi ma zai iya gadon su saboda dukkan su mahaifiyarsu ɗaya to haka shi kin wanda aka same shi ba ta hanyar da ya dace ma shari'a in Allah ya masa rasuwa yana da mace yana da 'ya'ya da matar shi da 'ya'yansa da mahaifan shi da mahaifiyar shi dukkansu za su gaje shi babu wata matsala tsakanin su da shi shi matsalar shi kawai ɗaya ɗaya ne babu mahaifin da za a danganta shi a ce dan wani ko da an tabbata ita matar ba wanda ya taba kusantar ta sai wannan to ba yanda za a yi a danganta masa a ce dan shi ne me yasa saboda an samu dan ne ba ta hanyar da ya dace ma shari'a saboda shari'a ita take ba mutum da na'am to wannan baya dacewa bin sallah ta hanyar sauti baya halatta sallah kuma bata inganta ba sharadin koyi da liman kana ganin limami ko sannan kana ganin limami ko kana ganin mamun da suke bayan shi naka koma gefe ka tsaya gaban kayanka baka ganin liman baka ganin mamun da suke koyi da shi kawai iya abin da yake cin ma sauti to wannan kwata-kwata sallah ba ta inganta an gane ko don haka wannan kaya nashi abin da ya zama wajibi ya rufe shagonsa ko ya tattara kayansa ya je in ya gama sallah sannan ya dawo ya kasa kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa mana ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmi al-jumu'a fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay wannan bai ke banta ba da sallar juma'a a matsayin ka na mumini baligi wanda sallah ta jama'a ta zama wajibi a kanka in lokacin sallah yayi dole ka katse duk wani shagalce shagalce na rayuwa da duk wani saye da sayarwa ka je ka yi sallah in an gama sallar sannan ka dawo ka kasa kayanka kasar da suke dan kwatantawa misali kamar saudiya idan lokacin sallah ya yi dole ne za ka rufe shagonka ko da ba za ka je masallacin ba an gane ko ko da ba za ka je ba to dole ne ka rufe shago akwai baladiya ma'ana ma'aikata na miri waɗanda suke yawo da 'yan sanda duk wanda bai rufe shagonsa ba to za a kama shi za a yi masa wata ukuba ukubar da za ta sa ya shiga cikin hayyacinsa don haka a nan dole ne mutum ya rufe shagonsa ko ya kawo yaro karami wanda zai tsare masa in ya so shi ya je ya sallah ko kuma wanda ya riga ya yi sallar shi ya tsare ko kuma kasancewar in an gama shi wanda ya tsaron akwai wani masallaci da zai je ya samu sallah kenan in kun gama an dawo shi kuma ya tafi ya samu jami dole a kasa a gaba amma maganar ka tsaya a kofar shagon ka kai sallah ta hanyar sauti wannan sallah ba ta inganta darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabu fahara mun shiga babu loro mun tsaya karshen hadisi na biyu a baban hadisin umran Allah ya ji kansa ke faɗa cewa lalle usman ibn affan khalifa na uku daga cikin khalifofi hudu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa yadda da'abi wa ruhin wato ya nemi cewa a zo masa da ruwan arwalla mun yi bayani a baya lafazin waru yana da ma'ana yana da ma'ana biyu ma'ana ta farko shine ruwan arwalla shine waru ma'ana ta biyu makayin arwalla a takaice kenan buta ka ce mata wadu aka ruwan arwallar wadu idan aka ce alwudu wawun yin aka masa bamma wato kenan ainihin ita arwallar shine yace anna usman radiyallahu anhu da abi wadu usman Allah ya kara masa yadda ya sanya a zo masa da ruwan arwalla da aka zo masa da ruwan fa ghasala kaffaihi thalatha marrat ya karkato butar ko mu ce kaskon ya karkato ya zubo a hannunsa ya wanke hannuwansa su dan baya halatta kai tsaye ka dirmi a hannunka a cikin makayin arwalla iya abin da ake abin da yake sunna an gane ko idan ba daga bacci ba ka tashi in daga bacci ka tashi kuma wannan wajibi ne dole ne sai ka karkato makayin ka wanke hannuwanka so uku sannan ya halatta ka tsoma hannun a cikin ruwa in ko ba daga bacci ba ka tashi to sunna ne ka karkato ka wanke hannuwanka so uku sannan ka sanya hannun a cikin makayi shine yace fa ghassala kaffaihi thalatha marrat wato ya wanke hannuwansa tafukan hannunsa so mun yi bayani kaifiyar yadda ake wanke tafuka so uku shine kamar yadda Hausawa suke faɗa wankin hannun makitsiya kenan ka haɗa hannuwan gaba ɗaya ka shuɗa ka wanke sai ka yi so uku ba kowane tafin hannu ka wanke shi so uku kamar yadda malaman malikiya suka tafi akan haka a hada hannuwan ake gaba ɗayansu a wanke su uku sannan bayan haka ya ce mata maza wato sannan sai ya kurkura bakinsa kurkurar baki shine ka buntsu ruwa sai ka kurkura shi bayan ka kurkura sannan sai ka furzar da shi amma da za ka buntsu ruwa haka kawai ka zubo shi ba tare da ka kurkura ko kuma ka buntsu ruwa ka haɗe to wannan baka ba da iya abin da aka shar'anta maka kenan in aka ce almabu maba shine mutum ya gumtsu ruwa ya kurkura sannan ya zubar da shi shine yace ummata mabu maba sannan ya kurkura bakinsa wastan shaka ya shaka ruwa idan aka ce istinshaq shine mutum ya ja ruwa da numfashinsa domin ya shiga cikin hancinsa shine al-istinshaq wastan shaƙa ya shaƙa ruwa wastan tsara ya hatar to so nawa ya yi shi ma so uku ne kurkura baki so uku ake yi shaƙa ruwa da hatarwa so uku ake yi kuma ƙarin bayani zai zo duk da cewa ya gabata wato a nan alwasul mutum yake sadar da kurkurar baki da shaƙa ruwa idan ka ɗauko ruwa a tafin hannunka za ka gumsa wani ya rage a tafin hannun na bakin sai ka kurkura ka furzar da shi sauran da ya rage a tafin hannunka sai ka shaka idan ka shaka sannan kuma sai ka dora wato hannunka na hagu akan hancinka sai ka yatar da shi ka dawo da ruwan da ka shaka kaga kenan daya sannan sai ka sake ɗauko ruwa da tafin hannunka sai ka gumsa idan ka gumsa ka kurkura ka zubda sauran da ya rage a tafin hannunka sannan sai ka shaka biyu to haka za ka maimaita har su uku don haka kurkurar baki ba a ɗauko mata ruwa na musamman so uku sannan shakawa ita ma a ɗauko mata na musamman so uku an gane ko da kurkurar baki da shaka ruwa haɗe su ake game da kamfatar ruwa shi ne sai ce sun magasala waje haru salasa marrat wato sannan sai ya wanke fuskarsa so uku farkon fuska mun yi bayani a baya na farawa daga mazirar gashin kai na al'ada inda aka san cewa a al'adance ga inda gashi yake fara tsurowa to daga nan abin da yiwu ƙasa wannan shine farkon fuska shine daga nan shine farkon fuska karshen fuska ga tsawo wato shine haba kenan fadinta kuma daga wannan kunne zuwa nan kenan gaba daya sai mutum ya wanke fuskarsa nadewar fata wadda take kasancewa a goshi ita ma mutum sai ya bibiye ta ya sanya ruwa sannan da kasan hancinsa sannan kuma da nan kasan lebansa ma'ana an faka sannan kuma da kwallin idanu ko ina sai ya yi ƙoƙarin shigar da ruwa ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات sannan ya wanke hannunsa na dama zuwa kusurwa idan aka ce mirfaq shine kusurwa ko ka ce gwiwar hannu an gane ko ila anan mun yi bayani a baya kamar yadda malamai suka faɗa ma'anarta shine ma'a ma'ana tare da gwiwar hannun kenan kenan ba daidai gwiwar hannun zaka tsaya gwiwar hannun zaka shigar da ita a cikin wankewa saboda ita ila suka ce wani lokaci abin da ke bayanta na kasancewa a cikinta wani lokaci kuma yana kasancewa a wajenta kamar yadda can ubangiji ta'ala ya ce wala ta'kulu amwalakum ila amwalikum ila amwalikum ay ma amwalikum thumma yusra misla zalik sannan kuma ya wanke hannun hagun kwatancin yadda ya wanke hannun dama shi ma su uku ya wanke kenan tare da gwiwar hannu nan har zuwa nan thumma masa habira sannan sai ya shafi kansa albabu a nan lissak tare da cewa lafazin masaha yana ta'addi wato da kansa za ka iya faɗa thumma masaha ra'asa to a nan sai aka zo da alba aka ce bi ra'asihi dan a ƙara tabbatar mana cewa shafar kai dole ne ya kasance tafukan hannu sun rungumi wato kai shine al-ilsaq thumma masaha bi ra'sihi sannan ya shafi kansa a darasi ne yau zamu iske farkon inda ake fara shafar kai kuma da karshen shi da kuma cewa su nawa ake shafar kai ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات sannan ya wanke kafarsa ta dama wato zuwa idanun sau wato sau uku idan aka ce idanun sau wasu kasusuwa ne waɗanda suke dullowa a gefen ƙorne to su ma da ya ce ilal ka'abai ne ai ma'al ka'abai ne su idanun saukin sai ka shigar da su a wajen wankewa ba daidai idanun sau za ka tsaya a idanun saukin su kasance suna daga cikin jimillar kenan wanke kafa don haka da ya ce wa arjulakum ilal ka'abai ne ai ma'al ka'abai ne thumma yusra mithla zalik sannan kuma ya wanke kafar hagun kwatancin haka ma'ana yanda ya wanke kafar dama su uku zuwa idanun sau kafar hagun ita ma haka manzo Allah sallallahu wannan Uthman Allah ya kara masa yadda ya wanke ثم قال sannan a ƙarshe sai ya faɗa ma jama'a ya ce da su ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam tawadda na hawa wudu'i haza ya ce tabbas na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi arwalla kwatancin wannan arwallar ta ma'ana yadda kuka ga nawi wannan arwallar ya ce wallahi haka na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kuma ya ce bal ma manzan Allah ya faɗa min a ƙarshe ya ce duk wanda ya yi arwalla irin wannan arwallattawa sannan ya tashi ya yi sallah raka'a biyu bai zantar da zuciyarsa game da wasu al'amurra na duniya to za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa an gane ko in dai bai zantar da zuciyarsa wasu zantuttuka wasu al'amurra na duniya to za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa amma kai tsaye in wani zance na duniya ya zo ka kau da kai ka manta da shi malamai suka ce wannan alherin gwani amma ka biya ma zuciyarka wani zance na duniya wanda baya da alaka da sallah to wannan shine abin da zai hana ka samu wannan sakamako na gafarar zunubi na abin da ya gabata amma in dai mutum ya karkafe tunaninsa baya ta tuna komai sai abin da yake da alaka da wannan sallah ya sallaci raka'a biyu to za a gafarta masa duk abin da ya gabata wato na zunubansa don haka shi kuma shaidani yana nan daga kayi famar haka shi kuma yana nan yana kai kawo fama yake sai ya jefa maka wani zance wanda yake na duniya abubuwan da dama ka tuna ma ka jima rabanka da su sai ya ringa bujiro maka su yana tunatar da kai wanda daman shi da zaran ka tsaya akan wata ai wani aiki na ibada to a lokacin nan zai ta bujiro maka wasi wasi ƙarin bayi da wani ya zo wajen al'imamu abu hanifa ya ce masa alaga ta malam ya ce na yi wata ajiya ta a gona ta na yi rami na binne kuɗi amma na buga na buga na rasa inda na ajiye wannan kuɗi na kasa gane al'imamu abu hanifa ya ce masa yau ni zan ce maka inda wata tambaya ce kai ta addini zan iya baka amsa sai ya nace cewa sai an ba shi fatawa akan wannan tambaya ta shi al'imamu abu hanifa ya ce masa je kaka kwana kana sallah da safe ka zo ka bani labarin abin da ya wakana da ya je a ciki a dare a farkon raka'a shi ta farko kafin ya kai ta shaidani ya zo ya jefa masa wasi wasi ya ce a gonarka daga wuri kaza in ka auna kai hannun dama kai taki kaza ka je ka tona ka samu ya yankin sallah ya je ya tona ya samu kuɗi ta sassafe ya zo ya faɗa mama to kaga kasancewar lalle kakkafe zuciya game da irin waɗannan tunani lalle abu ne wanda yake mai wahalar gaske sai wanda ya dage to sakamakon duk wanda bayan gama arwalla in ya sallaci raka'a biyu ita ce ake kiranta sunnatul wudu in dai bai zantar da zuciyarsa game da wasu al'amura na duniya za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa a takaice wannan hadisi na Usman Allah ya kara masa yadda malamai suna faɗa cewa shine asali game da sifa ta arwalla sifa ta arwallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana duk hadisan da suke bayani game da sifar arwalla ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to hadisin Usman Allah ya kara masa yadda shine shagaba kamar yadda malamai suka tabbatar da haka za mu tashi hadisi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومسح برأسه واحدا أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي بإسناد صحيح بل قال الترمذي إنه أصف شيء في الباب وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء أنه قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر متفق عليه وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء أنه قال ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين صبا وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة malam Allah ya ji kansa na faɗa cewa wannan riwaya ce ta Ali Allah ya ƙara masa yadda dan amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ali ya faɗa lokacin da yake bayani game da sifar arwallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ali ya ce wa masa bi ra'sihi wahidatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya shafi kansa so tak kaga hadisin Usman Allah ya kara masa yadda ya faɗa cewa wa masahabi ra'asi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shafi kansa amma bai bayyana mana ba adadin shafar da yi wannan hadisi na Ali Allah ya kara masa yadda wato na mana bayanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shafi kansa so ɗetak al-Imam Abu Dawud da al-Imam Nasa'i da al-Imam Tirmidhi su suka fitar da wannan hadisi da dangane ingantacce al'imamu turmizi Allah ya da shi ya ce inna hu a saku shayin filbab wannan hadisi na ali shine mafi ingancin duk wani hadisi a wannan babi kenan na bayanin shafar kai an gane ko a maganar shafar kai ya ce wannan hadisi shine ya fi kowane hadisi inganci tare da cewa wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa shafar kai soɗe ta ake yi ba a maimaitawa menene dalilin su wannan hadisi da sauran hadisai waɗanda suka zo wato akan wannan matsala don haka su waɗanda suka tafi akan haka suka ce ba a so ba mutum ya maimaita shafar kai tare da cewa shafar kai wato ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su biyu kuma ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafi kansa so uku kamar yadda hadisi yake cikin sunani abi dawud hadisi ne ingantacce wanda shak nasir albani Allah ya ji kansa ya inganta shi a cikin kenan sahihu sunani abi dawud hadisin rubai bintu muawiz Allah ya kara mata yadda ta rawaito sifar arwallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin take cewa wa masaha bi ra'sihi marratayn tace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi arwalla da yazo shafar kai tace su bi manzon Allah ya shafi kansa hadisi ne ingantacce haka wato ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shafi kansa su uku kuma hadisi ne na Usman Allah in kara masa yadda hadisin na cikin sunani abi Dawud shi ma hadisi ne ingantacce kamar yadda Sheikh Nasir ya inganta shi Usman Allah in kara masa yadda yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam masaha bi ra'sihi salatan yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato ya shafi kansa su uku don haka ibn hajar Allah ya ji kansa a cikin littafin sa Fathul Bari yake cewa al'imamu abu dawud ya rawaito ta fuska biyu wanda ibn Khuzaima ya inganta fuska ɗaya daga cikin biyun hadisin da ke bayani game da ukuntawa a wajen shafar kai don haka sai ce wa ziyadatu min sika makabula in aka samu ƙari daga marwaici amintacce to wannan ƙari za a karɓe shi da hannu biyu an gane ko? kenan don haka a nan ibn hajar me yake faɗa a nan kenan shafar kai su uku abu ne wanda yake ya inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka shek nasir albani Allah ya ji kansa sai yake faɗa yake cewa wa huwa al kamar yadda a cikin at-talkhisul habir littafi ne na ibn hajar Allah ya ji kansa sai yake cewa annabna al-jawzi ma da fi kashfil mushkil ila tashihi takrir ibn al-jawzi a cikin littafinsa mai suna kashful mushkil shi ma ya karkata zuwa maimaita shafar kai shek nasir albani sai ce wa huwa al ya ce wannan ita ce magana wadda take ta gaskiya cewa shafar kai su biyu ko su uku abu ne wanda yake ya inganta sai ce li anna riwayatal marra alwahida wa in kasurat yace la tu'aridu riwayatat tasbih yace riwaya ta shafar kai so ɗaya kamar yadda Ali ya ce ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shafi kansa so ɗaya tak da sauran hadisan da suka zo akan haka malam ya ce ko da ta yawaita riwaya ta shafar kai so ɗaya cewa ta ta yawaita ta zo ta hanyoyi daban-daban masu yawa ya ce ai ba ta cin karo wato da shafar kai so riwaya ta shafar kai so uku ba sa cin karo da juna idil kalamu fi annahu sunnah kawai iya abin da za ka faɗa shafar kai su biyu ko su uku wannan duka sunna ne kamar yadda su ɗayan sunna ne an gane ko su biyun ko su uku sunna ne an gane kamar yadda shafar kai kin su ɗaya na farkon wannan shi wajibi ne dole ne domin yana daga cikin abin da Allah ya jiro mana wamsa hu bi ru'usikum amma shafa su biyu ko shafa su uku wannan sunna ne shi ko sunna in ta yawaita to shine malamai suka aje ka'ida suka ce wani lokaci a yi aiki da ita wani lokaci a bar an gane kamar yadda al'imamu san'ani a cikin littafin sa su salam yake cewa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in ta yawaita abu ya zamanto kala kala to wani lokaci a yi wannan wani lokaci a bar kenan don haka ba za ka nace ba a kullum ka ce su biyu za ka shafi kai ko kuma su uku lalle shafa su daya shine abin da ya yawaita a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba laifi wani lokaci ka shafa su biyu ko ka shafa su uku domin riwayar shafa su ɗaya bata ci karo ba da shafa su biyu ko shafa su uku shine anan kenan yace al-Imam Tirmidhi yace innahu asaqu shay'in fil bab yace wannan hadisi shine mafi ingancin duk wani hadisi a wannan babi kenan kenan game da shafar kai cewa sau dai ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shafa kamar yadda Ali Allah Aliyu Allah ya kara masa yadda ya faɗa tare da cewa hadisin Rubai ta tabbatar da cewa manzon Allah ya shafi kansa sau biyu hadisin Usman ya tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shafi kansa so uku sannan malam ya zo mana da hadisin Abdullahi ibn Zaid ibn Asim Allah ya kara musu yadda shi ma ya faɗa game da sifar alwalla ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa masaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shafi kansa yayi gaba da hannuwansa kuma yayi dawo da su baya muttafaqun alaihi to a nan da ya ce fa aka bala bi ya daihi wa adbar ya yi gaba da hannuwansa sannan ya yi baya idan aka barka da wannan lafazi bayan da za a yi ka gane iya abin da za ka fahimta kenan daga nan baya yi gaba sannan kuma ya yi baya tunda cewa ya fa aka bala bi ya daihi wa adbar to wannan lafazi sai ya bayyana mana ma'anar fa aka bala bi ya daihi wa adbar shine ya ce wa fi lafuzin lakuma a cikin wani lafazi na al-imam bukhari da muslim bada'a bi muqaddami ra'sihi abdullahi ibn zaid ibn asim yace manzon Allah ya fara shafar ne da magabacin kansa kenan da nan ya fara hatta zahaba bihi ma ila qafahu ya tafi da hannuwan nasa har zuwa kiyarsa thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a fi minhu sannan ya dawo da hannuwansa zuwa wurin da ya fara shafar ka kenan shine ma'anar fa aqbala bi yadayhi wa adbar kenan ya fara da magabacin kansa nan ya haɗa hannuwan ya rungumi kansa kenan ya taho da sunan baya sai da ya zo ƙiyarsa sannan kuma ya dawo da hannuwa kenan wannan riwaya wannan lafazi shine yake tantance mana kaifiyar yadda ake shafar kai kenan mutum zai rungumi kansa gaba ɗaya da tafukan hannuwansa zai shafi kan tun daga matsarar gashin kai na al'ada ma'ana farkon huska shine farkon kai inda ake shafa kenan daga nan mutum zai shafa don haka kenan mutumin da yake da silai kenan ba maganar daga inda gashi ya fara a'a daga inda an tabbatar ga inda gashi yake fara tsurowa daga nan zai fara ya tafi da hannuwan nasa zuwa kiyarsa sannan kuma ya dawo da su mun yi bayani a baya cewa ba ya tsotsi ba mutum yake famar nutsa su akai a'a gaba ɗayan ƙoƙuwar kan mutum zai runguma da hannuwansa sannan ya fara daga nan magabacin kansa ya shafa har zuwa ƙiyarsa sannan ya dawo da hannuwa shi ne ya ce bada'a bi muqaddami ra'si ya fara shafar ne wato da magabacin kansa hatta zahaba bihi ma ila qafahu har ya tafi da hannuwan zuwa ƙiyarsa ثم ردهما sannan ya dawo da hannuwan nasa ila makani ladhi bada min zuwa wurin da ya fara shafar a takaice waɗannan hadisai guda uku da malin ya jero su na farko yana nuna mana adadin shafar da ake ma kai so ɗaya ta ake shafa shine abin da ya yawaita a cikin arwallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya yawaita yakan shafi kansa so ɗaya tak amma ya tabbata ya shafa so biyu kuma ya tabbata cewa ya shafa su uku amma abin da ya cika yi yau da gobe shine shafar kai su daya sannan waɗannan hadisai guda biyu su ba sai suke nuna mana kaifiyar yadda ake shafar kan kenan mutum ya yi gaba ya yi baya to yaya ake gaba da bayan shine sai mutum ya fara daga matsarar gashin kai na al'ada kenan ya rungumi kan gaba ɗaya ya shafa har zuwa ƙiyarsa sannan kuma ya dawo da hannuwa sannan hadisi na hudu da malam ya zo da shi wanda shine hadisi na shida a baban hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as Allah ya kara musu yadda shi ma ya faɗa game da sifar arwalla ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya faɗa sai ya ce thumma masaha bi ra'sihi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shafi kansa wa adkhala isba'aihi sabbahataini fi udhnayhi manzon Allah ya shigar da wato ya tsotsinsa a sabbahatai ne su ne manuniya an gane ko ya tsotsi na hannu kowace da sunanta ita babbar yatsa ana kiranta ko mu fara daga karama wannan karamar yatsa ana kiranta wato albinsar mai bi mata wanda ake sanya zobe ita ce alhinsar wannan ita kuma doguwar yatsa ta tsakiya ana kiranta alwusfa ita wannan mai bi mata manuniya ita ce ake kiranta as-sabbaha ko ka kiraye ta as-sabbaba ana kiranta as-sabbaha saboda a lokacin tasbihi ana ishara da ita misali lokacin da kake tahiya da wannan yatsa kake nuni kuma haka a cikin khutba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idan yace wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la yakan yi ishara yayi nuni da wannan yatsa tashi don haka ake kiranta as-sabbaha kenan min at-tasbih domin ana ishara da ita a lokacin yin tasbih an gane ko kuma ana kiranta sabbaba saboda duk wanda yake ma wani kashedi da barazana wannan yatsa yake nuna masa don haka kenan min as-sabbi ma'ana zagi da faɗin bakar magana kenan don haka ake kiranta as-sabbaba to shine yace wa adkhala isba'aihi sabbahataini wato sai ya shigar da yatsotsinsa as-sabbahataini wato waɗanda suke manuniya fi uzunaihi a cikin kunnuwansa ya za a yi yatsa gaba ɗaya ta shiga kunne a wanda ake nihi kenan al'anamin domin kan yatsa wannan shine ake kiran shi almula an gane ko kamar yadda can ubangiji ta'ala ya ce ya ji aluna asabi'ahum fi azanihim ma'ana al'anamil kan yatsotsi kenan shine ya ce wa adkhala isba'aihi sabbahatai sai ya shigar da kenan yatsotsinsa manuniya fi uzunaihi a cikin kunnuwansa wa masahabi ibahamaihi wato da manyan yatsotsin sai ya shafi zahira uzunaihi wato bayan kunnansa kenan da ya shigar da waɗannan yatsotsi haka da waɗannan manyan yatsotsi sai ya shafi bayan kunnan haka kenan ciki da bai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shafa to wannan yana nuna mana kunnuwa suna daga cikin jimillar kai shafar kai an gane ko domin su kunnuwa ba zaune ba suke da gindin kansu bangare ne wanda yake na kai na shafar kai don haka hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ke faɗa al-uzunani minar ras kunnuwa suna daga cikin jimillar kai don haka malamai suka ce shafar kunne ba ta buƙatar a ɗauko mata wani sabon ruwa na musamman sai dai idan an buƙatu zuwa haka ya kasance lokacin da ka shafi kanka hannunka babu wata sauran lema wanda za ka shafi kunne to a wannan lokaci za ka iya ɗauko wani sabon ruwa domin ka shafi kunnenka amma abin da yake sunna lemar da sauran lemar da ta rage a hannunka wadda ka shafi kai da ita za ka shafi kunne saboda shafar kai da kunnuwa duka abu da yake maza Allah ya faɗa al-uzunani minar ra'as dan haka malamai suka ce a yaren larauci da al'ada da shari'a gaba ɗayan kunnuwa suna daga cikin jimillar kai ba su da bambanci an gane ko abu ne wanda yake guda dan haka anan shi Abdullahi ibn Amr ibn al-As da yana siffanta mana yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shafi kansa a cikin alwala shine yace sannan ya shafi kansa ya shigar da yatsotsinsa manuniya a cikin kunnuwansa ya shafi wato bayan kunnuwan da manyan yatsotsi kenan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shafa to dan haka malamai suka ce ba a so ba ɗauko wani ruwa sabo domin shafar kunnuwa sai dai idan an bukatu zuwa haka hannunka babu wata lema to a lokacin nan zaka iya dauko zaka iya dauko wani ruwa domin ka shafa don haka hadisi na cikin sahihu muslim na abdullahi ibn zaid ibn asim Allah ya kara masa yadda hadisin da yake bayani game da sifar arwalla ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce wa masaha ra'sahu bima'in ghairi fadli yadayhi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shafi kansa da ruwa an gane ko gairi fadli yadayhi yace ba sauran ruwan da ke hannunsa ba ma'ana lokacin da zai shafi kai ruwa na musamman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauko ya zuba a hannun shi sannan ya shafi kan ba sauran lemar da ya wanke hannuwansa da ita ya shafi kai a'a da zai shafi kai ruwa na musamman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauko wannan riwaya kenan ta al-Imam Muslim wanda ita ce riwaya mahfuza a cikin riwaya ta al-Imam al-Baihaqi sai yake cewa shi Abdullahi ibn Zaid yake cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya akuzu li udhunayhi ma'an ghayra al-ma'i alladhi akhadha li ra'si ma'ana ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na ɗauko ruwa na musamman domin shafar kunnuwansa ba sauran ruwan da ya shafi kai ba wannan riwaya ce shazza ma'ana bata inganta ba abin da ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shafi kansa da ruwa na musamman ba sauran lemar da take hannunsa ba an gane ko kenan da ya wanke hannunsa na dama zuwa kusurwa ya wanke hannun shi na hagu zuwa gwiwar hannu to lemar da ta rage a hannun shi ba da ita mai shafi kai sai da ya ɗauko ruwa na musamman ya shiga hannunsa sannan ya shafi kai sabanin ita wacce riwaya ta cikin wannan asunan na imamul baihaqi cewa wai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na ɗauko ruwa na musamman domin shafar kunnuwansa ba ruwan an gane ko banda ruwan da ya ɗauko domin shafar kai to wannan bai inganta ba hadisi ne ga yifi don haka kenan abinda za mu gane shafar kunnuwa ba a ɗauko mata ruwa na musamman sai idan an buƙatu zuwa haka sauran lemar da ka shafi kanka da ita za ka shafi kunnuwanka domin kunnuwa suna daga cikin jimillar shafar kai ba a bambanta su وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنفر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده متفق عليه وهذا لفظ مسلم wato daga abu huraira Allah ya kara masa yadda ke fada cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada idza stayqadha ahadukum min manami manzo Allah ya ce idan ɗayanku ya falka daga baccinsa falyastansir salatan manzo Allah ya ce ya shaƙa ruwa ya hayatar da shi so uku lafazin falyastansir an ciro shi ne daga alistinsar idan aka ce alistinsar shine hayatar da ruwa ma'ana dawo da ruwa da lumfashi daga cikin hanci kenan domin ya yi waje to amma tare da cewa malamai suka ce lafazin alistinsar idan ya kadaita na daukan ma'anar shaka ruwa ya hayatar da shi amma in ya hadu da lafazin istinshaq aka ce alistinshaq wa alistinsar shi alistinshaq yana daukan ma'anar shakar ruwa kenan mutum ya ja ruwa da numfashinsa domin ya shiga cikin hanci kenan lafazin alistinsar shi kuma sai ya dau ma'anar yatar da ruwa kenan dawo da shi da numfashi domin ya yi waje amma lafazin alistinsar in ya kadaita to na daukan ma'anar shakar ruwan kuma da dawo da shi kamar yadda ya kadaita a nan shi ne ya ce izasta yi kaba a harukun min mana maza Allah ya ce idan ɗayan ku ya falka daga baccinsa falyastansir salatan maza Allah ya ce ya shaka ruwa ya yatar da shi so sai ya ce mice ce illa menene hikima da maza Allah ya sa mu cewa in mun farka daga bacci mu shaƙa ruwa mu hatar da shi so uku sai ya ce fa inna shaytana yabitu ala khayshuri maza Allah ya ce domin shaytani na kwana wato akan shine zozan hanci na mutum idan aka ce khayshum wato shine wani kashi ko mu ce girin girfi a hausa wanda shi ba kashi ba ne ba amma yana kama da kashi wanda yake kasancewa tsakanin rabarabar kofar hanci wanda ya tafi tunan shaidani yake kwana maza Allah ya ce fa inna shaytana yabitu ala khayshuru wato domin shaidani yakan kwana wato akan zozan hancin mutum anan yake kwana wannan hadisi a takaice yana nuna mana an shir'anta mana shaƙa ruwa da hatar da shi a lokacin da wato muka falka daga bacci duk da cewa ƙarshen lafazin hadisin ya nuna mana wani bacci shine bacci wanda yake na dare ba na rana ba domin ya ce fa inna shaytana yabitu ala khayshuri lafazin ya bitu an ciro shi ne daga albaituta albaituta shine barcin dare kenan min bata ya bitu an gane ko kenan albaituta shine barci wanda yake da dare amma inda a ce ya takaita cewa idan wannan idan ta yi kafa a dukkan min manamihi falyastansir inda bakin haka hadisin ya tsaya to wannan kenan yana nuna ba bambanci tsakanin bacci wanda yake na rana da bacci wanda yake na dare amma a cikin jumla ta aliliya wanda ya nuna mana menene hikima wadda ta sa aka ce in mun falka daga bacci mu shaka ruwa mu zatar da shi sai ce fa inna shaytana yabitu ala khayshumi domin shaytani yakan kwana wato akan zozan hancin mutum wato kasancewar shi shaytani tare da cewa ma'ana ce wadda take mai dan fadi domin a cikin 'ya'yan adam akwai shaytanu a cikin jinsi na aljan akwai shaidan wanda ita kalima ta shaidan wato asali an ciro ta ne daga shaguna shaguna bi ma'ana ba'uda don haka duk wanda ya nisanci gaskiya sunansa shaidani sawa'an aljan ne ko dan adam don haka shugabanni na kafirci ubangiji ta'ala ya ambace su da cewa shaidanu kamar yadda ya faɗa wa idza laqul ladina amanu qalu amanna وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون nan shugabanni na bata su ne ubangiji ta'ala ya ambace su da sunan shaitan kuma haka a can yace wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin lil insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al qawli gurura walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftaru to dan haka amma shaidanin da ake nihi anan shine wato shaidani na aljan kenan shine iblis to gaba ɗayansa manzon Allah ya ce shaidani yana kwana akan wato zuzan hancin mutum to anan sai ka ajiye hankalinka ka maida shi gefe kar ka yi amfani da hankalinka saboda duk abin da ya tabbata a shari'a to maganar ka yi amfani da hankalinka ma bai mata so ba iya abin da ya zama wajibi ka miƙa wuya ka gasgata abin da Allah ya faɗa ko manzansa ina ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na dan haka da yawa wasu sun yi talallabiya in nasi ya ci karo da hankalinsu suka ga sai su ce kai abu kaza ne da wuya zai yi sai su watsar da wannan nasi kamar yadda wasu suka watsar da hadisin da maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba da labarin cewa annabi Musa alaihi salam ya mari mala'ikan mutuwa sai da idan ya fita a hankalinsu bai ba su ba cewa ya za a yi a ce annabi Musa ya mari mala'ikan mutuwa duk ƙarfinsa a ce kuma ido ya fita a ce mutum ya mari mala'ika ido ya fita lokacin da Allah ya turo mala'ikan zuwa ga annabi Musa domin ɗaukar rayuwarsa da ya sallama gida annabi musa alaihi salam annabi musa ya mare shi annabi musa da ya mare shi take yanke idan ya fita mala'ikan ya dawo da idansa wajen ubangijinsa ya ce ya ubangiji na ka tura ni wajen wani bawa naka wanda baya son mutuwa a lokacin nan ubangiji ta'ala ya ce koma ka faɗa masa in rayuwa yake bukata ya je an bashi ya dora hannun shi a gadon bayansa iya abin da tafin hannunsa ya taba na gashi kowane gashi dai an bashi shekara biyu annabi musa aka faɗa masa haka ya ce to bayan adadin wannan shekaru sai mai aka ce masa sannan mutuwa ita ce za ta biyo ba ya ce to a yanzu ma na shirya to don haka wannan hadisi hadisi ne ingantacce ko da hankalinka bai baka ba to abin da ya zama wajibi mai da hankalinka gefe ka aji an gane ko kame ka wuya don haka shaidani aljan Allah ya ba shi kudura wato ta cancanzawa aljani Allah ya ba shi kudurar yadda zai yadda yake cancanzawa a halittar shi don haka aljani yakan iya rikida ya zama duk wasu abubuwa waɗanda suke na daban don haka kaga wannan ba mamaki aljani ya kwana akan wato zuzan hanci mutum ma'ana kashin da yake tsakanin rabar kofar hanci guda biyu shi ne anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana cewa domin shaitani yakan kwana wato akan zozan hancin ɗayan ku don haka in mutum ya falka daga bacci manzon Allah ya ce to yayi wannan mutum ya shaka ruwa ya hatar da shi wannan kuma malamai sun tafi akan cewa yin haka wato wajibi saboda me yasa umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi wanda ga ya hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fa- yana faɗa cewa shaidani yakan gudana a jikin dan adam irin yadda jini yake gudu wanda jini ko ina shiga yake a jikin dan adam yayi nan yayi nan to haka shaidani ko ina shiga yake a jikin dan adam kaga haka wannan yana nuna ba mamaki kenan ya kwana akan wato zuzan hanci na mutum sannan hadisi na gaba riwaya ta abu huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace izastai qaba ahadukum min nawmi idan ɗayan ku ya falka daga baccinsa manzon Allah yace fala ya gamis ya da fil ina'i kada ya durmiya hannunsa fil ina'i a cikin makayi kada mutum ya durmiya hannunsa a cikin makayi hatta ya risila ha salatan manzon Allah yace sai ya wanke hannunsa uku sai ya ce fa innahu kenan jumla ta aliliya sai ya ce fa innahu domin shi la ya diribi sanin aina ba ta tiyado wato a ina hannunsa ya kwana baka san ba inda hannunka ya kwana a jikin ba an gane ko saboda mutum yana cikin bacci hannunsa yakan yawo kaso sanan kaso sanan mai yiwa ka tabo wata kazanta da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan dayanku ya falka daga baccinsa fala ya gami siya da hufil ina'i kada ya dirmiya hannunsa wato fil ina'i a cikin makayi manzo Allah sai ya ce hatta ya gasila ha salasan wato sai ya wanke hannun su uku sai ya ce fa innahu la yadri aina ba ta teru domin bai san ba a ina ne hannun nasa ya kwana kenan hannuwan sai ka wanke su to wannan ƙarshen hadisin shi ma sai yake nuna cewa wato idan mutum ya farka daga bacci wanda yake na dare to wanke hannuwa kafin shigar da su cikin makayi wannan wajibi ne tare da cewa malamai sun tafi akan cewa bai ma ke banta ba da bacci na dare a duk lokacin da mutum zai yi arwalla kafin ya shigar da hannuwansa a cikin makayin arwalla wannan an sunanta masa shine ya wanke ya karkato ruwa ya wanke hannuwansa so uku kafin ya dirme hannun a cikin bakari amma falkawa daga bacci wanda yake na dare to wannan wajibi ne dole ne sai mutum ya wanke hannuwansa kenan kafin ya shigar da su a cikin makari kenan in ba bacci bane ba wanda yake na dare to wannan sunna ne kafin ka dirme hannun naka ka karkato makayin ka wanke hannun so uku tunda me ya faɗa a ƙarshen hadisin cewa fa innahu la yadri aina batat yaduhu bai san ba a ina hannuwan nashi suka kwana don haka wannan yana nuna mana duk wani abu wanda yake na shari'a na cewa ku yi kaza ko ku daina kaza to akwai illa wadda ta sa aka ce ku yi kaza ko ku daina kaza akwai illa akwai hikima kaga anan da yace in ɗayan ku ya falka daga baccinsa kada ya dirmiya hannuwansa a cikin makayi sai ya wanke hannuwansa uku to me yasa ya mana wannan umarni me yasa ya mana wannan hani yace kada mu shigar da hannuwanmu a cikin makayi sai mun wanke so uku sai ya nuna mana illar da hikimar sai ce fa innahu la yadri domin shi mutum bai yi sanin aina ba ta fiye wato aina hannuwan nasa suka kwana da haka kenan in baccin dare ne wannan wajibi ne mutum ya wanke hannuwan shi kafin ya shigar da su cikin makayi idan ku bacci ne wanda yake na rana ko kuma haka mutum yana farke zai yi arwalla to kafin ya shigar da hannuwan a cikin makayi sunna ne ya karkato makayin ya wanke hannun su uku sannan ya shigar da hannun وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبج الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما أخرجه الأربعة أربعة وصححه ابن خزيمة ولأبي داود رضي الله ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض wato da ibn sabira Allah ya kara masa yadda ke faɗa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce asbigil wudu'a manzon Allah ya ce ka cika arwalla lafazin asibik an ciro shi ne daga al-isbag al-isbag bi ma'ana al-itmam ma'ana cikawa kamar yadda ya faɗa wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina ma'ana wa atamma alaikum ni'amahu ubangiji ta'ala ya cika muku ni'imominsa na bayyana da waɗanda suke koyi to shine anan yace asbigil wudu'a manzon Allah yace masa ka cika arwalla yaya ake cika arwalla shine ka zo da farillanta da sunnoninta da mustahabbanta ka kyautata ta sai yace wa khallil bainal asabi manzo Allah ya ce kuma ka tsatsefe tsakanin yatsotsinka to tsatsefe tsakankanin yatsotsi wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai keɓanta ba da yatsotsi waɗanda suke na kafa hatta da na hannu an gane ko sunna ne tsatsefe su me muke nihi da sunna ba muna nihin sunna saɓanin wajibi a'a in aka ce sunna karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen malaman fikihu in suka ce sunna wato shine sabanin wajibi shi ku anan umarni ne mazan Allah yi abinda umarnin yake fa'idantarwa wajauci duk da cewa wasu malaman fikihu sun bambanta cewa ya tsotsin hannu sunna ne amma na kafa wajibi ne mutum ya tsatsefe su to babu bambanci ya tsotsi na hannu da na kafa a cikin arwalla tsatsefe su wajibi ne me ake nihi da tsatsehewa shine tsakanin kowace yatsa hakar karanta kenan ka yi kokari ka tabbatar da cewa ruwa ya shiga shine ya ce masa wa kallil ma'ana ka tsatsefe bainal asabi tsakankanin yatsotsin ka kenan ko ina ka sanya yatsa ka tabbatar da cewa ruwa ya shiga umarni na uku sai ce masa wa balik filistin shaq manzon Allah ya ce ka kai gaya a wajen shaka ruwa ka kai gaya menene kai gaya shine ka shaƙi ruwan ka tabbata ya shiga can hancinka sosai sannan kuma ka yatar da shi sai ya ce illa an takuna sa'ima wato sai dai idan ka kasance kana azumi to wannan ba a buƙatar mutum ya kai gaya a wajen shaƙar ruwa idan mutum yana azumi to iya abin da aka sunanta masa in zai shaƙa ruwa ya yi sama-sama amma in baya azumi to sunna ne mutum ya kai gaya a wajen shaƙa ruwa ya tabbata cewa ruwan ya shiga sosai shine mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce illa an takuna sa'iman sai dai idan ka kasance wato kana azumi in kana azumi kenan ba a buƙatar kai gaya a wajen shaƙa ruwa don kada a je kenan ya wuce sannan na ga al'imamu abu daud wato a riwayarsa maza Allah ya ce masa iza ta wadda a tafa mazume maza Allah ya ce malaki idan ka fara arwalla maza Allah ya ce fa mazume maza Allah ya ce ka kurkura bakinka maza Allah ya masa umarnin cewa ya kurkura baki wannan yana cikin dalilan da suke tabbatar da kurkuran baki da shaƙa ruwa wajibi ne sabani ga wasu malamai sun tafi akan cewa kurkure baki da shaƙa ruwa sunna ne amma dalilai sun tabbatar da kurkure baki da shaƙa ruwa wajibi ne me yasa saboda baki da hanci suna daga cikin jimillar fuska da ubangiji ta'ala ya mana umarnin cewa fagsilu wujuhakum ku wanke fuskokin to baki da hanci wannan suna daga cikin jimillar fuska suna daga cikin jimillar wanke fuska dan haka kurkurar baki da shaƙa ruwa wannan wajibi ne kamar yadda a hadisi da ya gabata me yace ya ce izasta ya kaba a hadukun min manamihi sai ce falyastansir idan ɗayanku ya farka daga baccinsa maza Allah ya ce falyastansir ma'ana ya shaka ruwa ya hatar malamai suka ce wannan shi ma yana nihi a cikin arwalla kenan mutum ya shaka ruwa ya hatar tare da cewa bai keɓanta ba daga arwalla ko da ba arwalla ba ce in dai daga bacci ne ka tashi to ka shaka ruwa ka hatar da shi kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana illar haka domin shaidani yakan kwana akan zozan hancin mutum to wannan sai yace idza tawadda'ta fa maghmid manzon Allah yace idan ka fara arwalla fa maghmid manzon Allah yace ka ka ruwa ka kurkura bakinka wannan yana tabbatar da kurkurar baki wato wajibi ne وعن عثمان رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة wato daga usman allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallama kana yukhallilu lihiyatahu fil wudu manzon allah ya kasance yakan tsatsefe gemanyarsa a cikin arwalla ma'ana gemunsa manzon allah yakan sanya yatsotsin shi yana tsatsefe su a cikin arwalla ma'ana in ya zo wanke fuska ya wanke ya wanke yatsotsin shi sai ya sanya su cikin gemun sai ya tsatsefe ruwa ya shiga ko'ina wannan hadisi yana nuna mana cewa tsatsefe gemu a cikin arwalla wato wannan wajibi ne wajibi ne kenan domin ruwa ya yi ƙoƙarin shiga ko'ina mazan Allah sallallahu alaihi wasallama wato yake aikata haka shi ne kenan usman yake ce mana lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihiyatahu fil wudu' wato ya kasance yakan tsatsefe gemanyarsa a cikin arwalla don haka kenan wajibi ne mutum ya sanya ya tsatsefe in kamar misali gemanyar fata tana bayyana a ƙarƙashinsa to wannan dole ne ka tabbata ruwa ya shiga ko'ina in ya kasance gemun yana da kauri to nan sai ka sanya yatsotsinka yadda za ka tsatsefe ya zama ruwa ya shiga ko'ina kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ke yin haka kuma wannan hadisi kamar yadda wasu malamai suka tafi akan cewa yin haka wajibi ne me yasa saboda yana daga cikin jimillar wanke fuska zan cewa wasu malamai sun tafi akan cewa yin haka wato sunna ne وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة wato daga abdullahi ibn zaid shine ibn asim allah ya kara musu yadda ke faɗa cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam utiya bi sulusai muddin wato an zo masa da kashi biyu daga cikin ukun mudu an gane ko kenan kashi biyu daga cikin ukun mudu wato shi mudu hudu shine yake ba da sa'i guda an gane ko mudu kenan mudu hudu shi yake ba da sa'i guda shi kwa in ka ɗauki sa'i wannan, wannan sa'i guda wato mudu hudu kenan shine sa'i guda shi kwa sa'i iya abin da yake ɗauka gwargwadon litur uku ne litur uku shine yake ba da sa'i guda an gane ko shine yake ba da sa'i guda to a nan wannan litir uku sai ka kasa shi kashi hudu litir uku sai ka kasa shi kashi hudu idan ka kasa litir uku kashi hudu sai ka ɗauko kashi ɗaya wannan kashi ɗaya sai ka kasa shi kashi uku to da kashi biyu daga cikin ukun shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi arwalla kaga anan a litir ɗaya sai ka fitar da wato wani kaɗan daga cikin shi kuma wannan abin da ya rage shine za ka kasa kashi uku kenan kashi ukun kuma kashi biyun shine maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi arwallah da shi sabani yanzu yau sa buta wadda muke arwallah da ita karamar buta litir nawa ce akwai mai litir biyu akwai mai litir uku an gane ko a kaɗan kenan ita 'yar ƙaramar rubutan nan wadda take ta bi kowace kankanta litir ɗaya ce galibin wadda ake a raula da ita litir biyu ne zuwa uku to amma wani za ka ga wannan buta gaba ɗayanta ya bulbule ta a ƙasa wanda ruwa kuma dukiya ce wanda baya halatta to zartar da shi dole ne a tattala shi dole ne a kiyaye shi to don haka a nan wannan hadisi yana nuna mana sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kankanta ruwa a wajen tsarki an gane ko kada mutum wato yawaita ruwa don haka hadisi ya inganta adadin ruwan da kamar yadda malamai suke faɗa wato cewa gwalgwadon ruwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wanka da shi da aka auna aka diddigi shine mudu hudu arba'atu amdad sa'i ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato yayi wanka da shi wankan janaba mudu hudu kenan litir uku da shine manzon Allah yayi wanka to shine anan yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama utiya bi sulusai muddin wato an zo masa da kashi biyu daga cikin ukun mudu kenan kashi biyu daga cikin uku na mudu faja'a da yadluku zira'aihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haɗu yana cuɗa wato damatsansa haka yake da haka malamai suka tafi akan cewa addalka a cikin arwalla wannan wajibi ne idan ka zuba ruwa akan gabar ka to dole ka sanya hannu ka cuɗa ba haka ba kawai ka zuba ruwa ya kirare idan kai haka ba kai ba ka bar abin da yake wajibi kenan in ka zuba ruwa a fuskar ka dole ka sanya tafin hannu ka cuɗa ka wanke idan ka zuba ruwa a hannunka dole sai ka sanya hannu ka murza shine ake nufi da addar don haka malamai suna lissafa shi a cikin wajibatul wudu ma'ana wajibobi waɗanda suke na arwalla dole ne sai mutum ya jura shine yace fa ja'ala yadluku zira'ihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya hadu wato yana mai cuɗa da mutsansa kenan lokacin da yake wankewa a takaice kenan kankanta ruwa a wajen tsarki arwalla ko wanka wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan ruwa a wannan bangare bid'a ne baya halatta nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك